ونفسي ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi 25 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1439 muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon sake haduwa a wannan masallaci cikin wannan jami'a a irin wannan lokaci cikin wannan wata mai albarka wata ramadan mun hadu don karanta alkur'ani kamar yadda aka saba muna karatu cikin littafin Allah alkur'ani mai girma kuma muna karatu ne a cikin surati Yunus karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 65 insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 66 muna fata Allah ya samu dace kafin shiga karatu ga tambayoyin da aka turo wannan mai tambaya na farko bayan ya yi sallama ya yi addu'an alkhairi ya ce yana neman ƙarin bayani game da sallar tahajjud domin ya ji wani yana cewa bidi'a ne to je bayan an tashi a karatu akwai bawan Allah da a dattijo da suke cikin zama a irin wannan majalisi yawanci yana nan an karanta irin wannan tambayan a jiya kenan to bayan an tashi ana yace shi yana nan wanda yayi wa'azin shi yana nan a zaune wanda yayi wa'azin ya ce a tahajjud akwai wanda ake yin sa bisa sunna akwai kuma wanda aka me da shi bid'a ita shi abin da ya ji kenan ba wai kai tsaye kawai yace tahajjud bid'a ne ba yace yana zaune malamin yayi bayani mu ba mu san cewa ko wani ma yayi bayani ba amma sai dai a tambayan da aka karanta jiya ya ce wa ya ji wani ya ce wato ya ji wani ya ce tahajjud bid'a ne daidai yake da maulidi wannan kuma yanzu ga wata tambayar ta zo ita ma ce shin sallan tahajjud a bid'a ne a shin menene ina son ƙarin bayani game da sallar tahajjud domin ya ji wani yana cewa bid'a ne to ba sani ba a'a wani ya ji yana faɗa ko wani ya ji daga wani guri ya kasa fahimta shi kuma sai kuma yana cewa bid'a ne dai to ala ayi hali sallar tahajjud sunna ce akan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wajibi ne yana yi kullun da daddare wa minan laili fatahajjar bihi nafilatan laka abin da muka sani kenan ko da wani ya faɗa ko wani bai faɗa ba tahajjud dai sunna ce in mutum yayi yana da lada mai yawa tsayuwan dare yana daga cikin muhimman ibada da suke daga darajar mutane Allah subhanahu wataala ya faɗi cikin alqur'ani tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahzaru al-akhirata wa yarju rahmata rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun duk wannan ayoyi da suke tabbatar da sallan dare da tahajjud yawa sai dai ba mamaki ko akwai wanda yayi bayani kuma bisa yadda ko mutane suna yin kuskure cikin yinta ko kuma wani abu wannan zai zama wani abu da daban wallahu a'lam ba mu san ko wani yayi bayani ko bai ba in ma yayi dai ba mu san bayanin da yayi ba amma lallai an yi mana bayani jiya cewa yana zaune a gurin akwai malami da ya magana akan tahajjud amma abin da ya faɗa ya ce akwai wasu wanda akwai wani nau'i na tahajjud wanda yake bid'a akwai kuma wani nau'i na tahajjud wanda yake sunna wallahu alam kuma yana daga cikin abin da malamai masu usulul da'awa suke faɗi yana da muhimmanci a lura da mutane lokacin da za a yi faɗi abin da za a faɗa musamman akan wani abu sai dai in abin da ya shafi usulul din wannan babu sassauci za a faɗe shi kai tsaye wallahu ta'ala alam tahajjud sunna ne sannan ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar wannan shine a takaice wannan bayan ya yi sallama ya kuma yi addu'an alkhairi ya ce tambaya ta farko a matsayina na ɗalibin ilimi kamar yadda ya rubuta matsayinsa na ɗalibin ilimi in ya ji wani ɗalibin ilimi ɗan uwansa ya yi wasu bayanai a audio ko video ya sake cewa ko book wanda akwai kurakurai a ciki ya kamata ya masa raddi in public ko ya same shi su tattauna akan matsalan e ya danganta da yadda abun yake akwai mas masail wanda suke na usuluddin wanda suke haƙƙin Allah ne subhanahu wata'ala in mutum ya watsa a audio dole sai a yi magana a audio ta yadda ba ta shi ake ji ba mutanen da suka ji idan ya gurɓata aƙida ko ya faɗi saɓanin abin da alƙur'ani ya faɗa kai tsaye da gangan ko ya fassara alƙur'ani ba da fassararsa ba kuma aka yada a midiya mutane suka ji mutanen gari mutanen ƙasa mutanen ina gurare daban-daban nesa suka ji to dole za a yi magana in akwai damar yin wannan magana bayan raddi shine ka kira sunan mutum ka soke a sai ka faɗi a ilmance wannan abun da ya faɗa ba daidai ba ne yana iya jefa mutane zuwa ga mummunan aƙida ya kai su wuta ko kuma wannan abun da ya faɗa ya yi karo da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya yi karo da alƙur'ani da fahimtar magabata wannan za a iya yi kai tsaye wato ma'ana in ka lura alƙur'ani za ka ga ai raddodi da yawa kafirai suna magana sai su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kaza sai Allah ya ce ka ce musu kaza wannan raddi ne amma ba a soke su ba ba a kira sunan su an faɗa ba ba a yi kuma ba amma aqidar su aka yi mata raddi yato in irin wannan ne wani wanda ya soko abun da zai rusa aqida wanda ya halatta in ya yada wa jama'a take sai a yada don a samu counter wanda an rusa abun da ya faɗa da hujja da ilimi ba tare da kiran sunan mutum ba ba tare da cewa kaza ko sibanta halittansa ko wani zagi ko wani abu ba tare da wannan ba wannan ya halatta za a iya yin haka idan ka duba duk malamai magabata sun yi shayin haka salafus salih wani yayi rubutu wani yayi rubutu mai da martani saboda a aqida wannan ya taba aqida ko kuma yana rusa hadisai akwai zanadika wanda suna fassara alqur'ani ne kawai zalla ba tare da abun nan ba ba don malamai sun yi bayani da raddi da matsalolin su ba da ba a gane matsalar su ba yau to irin wannan shi ba matsala amma kamar misali in ɗalibinka ne wani ɗalibin ilimi ai dan uwanka ne wani ɗalibin ilimi kamar yadda ka rubuta sai magana akan wata mas'ala ilmiya kawai ya dan yi kuskure wannan zaka je ka same shi ne ka ce abu kaza wannan kuskure ne shi kuma sai ya sake faɗa a inda ya faɗa wata mas'ala ta ilimi ya ce kaza ashe ya yi kuskure to wannan sai ka same shi ko ka masa waya ko ka je gunsa ka gaya masa abu kaza kuskure ne shi kuma tunda karban gyara ake don a gyara gobe a inda ya saba faɗa din sai ce abu kaza da na faɗa jiya kuskure ne na samu gyara kaza amma wanda ya hakikance yana tsayawa kai da fata akan wani abu sabanin alqur'ani akan wani abu sabanin hadisi kuma yana ta irin mutane zuwa ga kai wannan ba ba ɗalibin ilimi bane ke mai son zuciya ne ko da yana da ilimi amma ya fifita son zuciya akan iliminsa to yadda ya gaya wa mutane a cikin jama'a haka kuma za a faɗi cewa abun da ya yi faɗa ba haka bane ya saba da ilimi ya saba da fahimtar magabata da sauransu wallahu ta'ala alam wannan na biyu ta menene matsayin ware rana a cikin sati ko wata ko shekara don kaiwa mamacinsa ɗan uwansa ziyara a makabarta don yi masa addu'a a in mutum ya ware rana musamman don ya je makabarta saboda ba shi da lokaci sai wannan ranan yana zuwa makabarta ya yi addu'a ga duk wanda suke mace a cikin makabarta din a ba shi da lokaci sai wannan rana a ko kuma ba shi da sukuni sai irin wannan rana akwai dan uwansa a gurin akwai jama'a musulmai ya je ya yi musu addu'a kamar yadda sunna ta tana da wannan ya halatta amma in ya ware wata rana ce don wai tana da wani fifiko akan sauran ranaku wanda ya dace a je don ziyaran ko wani nasa ko kuma musulmai ko wani abu makamancin haka da suke kwanta makabarta wannan akwai matsala a ciki zai iya kai ga fifita wannan ranar da ya yi zai sa wasu ma su yi koyi da wannan ko wani abu wanda zai jefa mutane cikin bidiyoyi da kuma halaka har ma a je ga shirka amma in don wai shine ba shi da sukuni sai ranar kaza kawai ba tare ma da kowa ya sani ba ranan kaza yana tafiya makabarta ya ziyarci makabarta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi fazuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirah da na hana ku ziyarar makabarta yanzu kan ku ziyarci makabarta don zai tuna muku lahira saboda ka in wannan ne babu laifi amma in warewa ne don wata manufa ko wata aƙida ta ce a ware rana kaza kawai ake zuwa wannan babu nasi a kai ya zama matsala da wata damuwa wallahu alam wannan bayan ya yi sallama ya kuma yi addu'an alkhairi ya ce shi Allah ya sa yana shugabantan aji ne wato class rep kamar yadda rubuta ya ce to amma akwai akwai lokacin da malaminsu ya bashi wata takarda ya je ya yi photocopy ya kawo a cikin ajin don kowa ya saya to sai aka sami kudin kudin takardar sai aka sami kudin takardar naira sha biyar amma da yawan mutane suna kawo naira ashirin ko naira hamsin to anan sai wasu suka rage da canji daga mai naira biyar ko naira ashirin amma kuma baya iya gane waye ne mai canjin naira kaza ba zai iya gane waye ne mai canjin naira kaza ba kuma duka-duka kudin ma naira 265 ne to ya zai ya zai ya ba wa kowa canjinsa to wannan class rep wani irin class rep ne wadda ya za ka karbi kudi a hannun mutane ba su rubuta sunan zuwa kana matsayin wakili ba kudinka ba ai kudinka ne kawai zaka karba watakila kawai ka sa aljihu ba tare da wani abu na ba ko kudinka ne ma ya kamata a ce an rubuta sunan wanda ya kawo ai sai ka rubuta sunan kowa ko mutum ya yi signing cewa ya biya naira kaza ya ba da naira kaza in ka tara duk zaka je ka nemo canji in ka zo kawai ga sunan mutum nan sai ka ce ga canjin ka naira ashirin ga canjin ka naira biyar ga canjin ka naira kaza duk haka zaka bi su ka bayar don haka yanzu abin da zaka yi kenan in kuma baka yi wannan ba ka yi kuskure kenan a matsayinka na class rep sai ka je ka yi shela a cikin ajin wane ne wanda ya ba da naira kaza su daga hannu a lokacin sun daga hannu sai ka rubuta waye wanda ya ba da naira kaza su daga hannu sai ka rubuta ka san canjin su kenan sai ka dawo ka ba da canji kowa sai ka bashi canjin sa yadda ya dace ana tsammanin aminci a gurin yan ajin ai haka in ka ce waye wanda ya ba da kaza insha Allah kila za su faɗa wallahu alam amma dole ne za ka mayar musu naira biyar naira ashirin da suka taru za su yi yawa kuma ko kwaya ɗaya ce kar ma su taru akwai a haramun ne in baka mayar mai shi canji saboda haka dole ne za a mai da canji wallahu alam insha Allah za mu ci gaba da karatu cikin surati yunus aya ta 66 muna fata Allah ya samu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard ku saurara ku ji cewa lallai ga Allah kadai ne duk abin da yake cikin sama duk wanda yake cikin sama da duk wanda yake cikin ƙasa mallakan Allah ne na Allah ne sama da ƙasa ma na Allah ne abin da yake cikin su gaba ɗaya halittu masu hankali da marar hankali duk na Allah ne yawanci za ga an ce ma fis samawati wa ma fil ard nan sai aka ce man fis samawati wa man fil ard saboda rinjayar da mai hankali saboda hankalinsu hankalin mai hankali ya fi taron waɗanda ba su da hankali sauran halittu gaba ɗayansu ba su da hankali irin hankali na ɗan adam ɗan adam shi ake cewa man da dukkan sauran masu hankali dabbobi amma su wa'incan su suka fi yawa shi sa a wasu ayoyi za a ga ma fi samawati saboda a rinjayar da su don yawansu nan kuma an ce man fi samawati an rinjayar da masu hankali saboda hankalinsu ma'ana muhimmancin hankalin yasa aka ce man fi samawati wa man fil ard amma a babin yawa marasa hankali su suka fi yawa a halittan Allah akwai dabbobi akwai kwari akwai ciyawi akwai bishiyoyi akwai tsuntsaye akwai me wannan su suka fi yawa a halittan Allah amma shi yasa yawancin ayoyi za ce ma fi samawati wa ma fil ard Allah gare shi kadai duk abin da yake cikin sama da duk abin da yake cikin ƙasa ya hada hada masu hankali da marasa hankali an rinjayar da su ne saboda su suka fi yawa anan kuma sai Allah ya ce man fi samawati wa man fil ard sai aka yi maganan aka faɗi masu hankali man ana amfani da masu hankali nan kuma an rinja da masu hankali ne saboda mahimmancinsu ko mutum kaɗan ne aka ce su ne masu amfani a cikin jama'a sun fi dubban jama'a in ba su da amfani to balle haka nan ko kaɗan ne masu hankali sun fi ɗumbin sauran halitta waɗanda su ba su da hankali don haka sai aka Allah ya mayyaza su ya ɗaga su da hankalinsu su yasa aka rinjayar da su a wannan aya ne Allah ta ma yattabi'u allazina yad'una min dunillahi shuraka waɗanda suke kiran koma bayan Allah ababen tarayya ga Allah ba wai suna bin su sau da ƙafa bane fa masu bautan gumaka ba wai sau da ƙafa suke bin bautan suke bin gumakan ba wani gurin in bai musu daɗi ba baka ganin wani sai ya ɗau gunkin ya sa shi a mota yana yawo da shi wani kuma a ɗakin sa yake in yana sauri ya zo ya roƙi gunkin ko ma me ne ai ba jira yake sai gunkin ya ce fita tukunna yake fita ba shine kawai in ya ji ya gamsu yana sauri zai je wajen aikinsa kar ya yi latti in yau yana da awa ɗaya kafin ya tafi gurin aiki ya zo yana bautan gunki zai iya minti talatin yana bautan gunki gobe kuma in ya zama ya yi latti saura minti goma sha biyar ya je gurin aiki in ya zo gurin gunkin zai bauta masa ne na minti biyar sai ya sauri saboda yana sauri ya je gurin aiki to inda bautar ta gaskiya ce kullum da zama minti talatin za a yi mana to shine Allah subhanahu wataala ce wa ma yattabi'u allazina yad'una min dunillahi shuraka ba wai sau da kafa suke bin su cikin komai ba wata ran in gunkin ya kubuce ko ya jima ana bautansa ya jima ana bautansa har yaro ya zo ya dan karya hannunsa dama na ice ne to sai a sake sassaka sabo inda biyayya ake masa sau da kafa ai da wancan tsohon ne za a yi ta bauta har abad duniya amma wata sai kaga an yi sabon gunki ko an yi sabon yayi ko an ajiye shi a rana ko an ajiye shi a inuwa a wa ma yattabi'u allazina yad'una min dunillahi shuraka in a inuwa ne ya zama dindindin inuwa ake ajiye shi mana in an zo share daki in guncin ya tare guri sai a kawar da shi can sai a share inda yake sana ɗauko shame da shi can inda gaske bin sake sau da kafa da aka ajiye shi a nan yana fuskantar can dindindin har duniya ta kare ko har mutumin ya kare da a yi ta yin haka mana me yasa aka kau da shi da za a share ɗaki wa ma yattabi'u allazina yad'una min dunillahi shuraka waɗanda suke bin waɗanda suke bauta wasu abu da suke tarayya da su kuma bayan Allah ba fa wai sau da kafa suke bin su cikin komai ba in yattabi'una illa dhann wani sa'i zato kawai suke bi fito wannan gunkin dai yanzu ga alama ina ga ya yadda to tunda ya yadda bari in je yi ga alama akwai sa'a domin idan yayi haka akwai alama akwai sa'a ko in naji shiru akwai alaman sa'a ko in gari yayi sanyi akwai alama in ya tabi wani illa zan amma gunkin ba shi yake bada ansa ba amma in ba haka ba ice wani sai ya bautawa rana wani sai ya bautawa dutse wani sai ya bautawa ruwa yaushe ruwa yayi magana har aka ji zato ne kawai tunda ruwan nan yayi irin wannan borin da ya yi lalle in mun yi wannan aikin za mu samu falala kaga zato ne kenan shine Allah ce wa ma yattabi'u allazina yad'una min dunillahi shuraka ba wai bibiyan abun da ake bauta an ake sau da kafa a jira sai yayi magana ake yi ba mutum ne kawai in yayi yayi sujjada a gaban gunki yayi yayi yayi sai filin sai ji a ransa cewa a yanzu ka addu'ansa ta karbu kaga zato kenan sai ya tashi kuma sai ya tafi in wani abu ya faru sai ji cewa eh wannan nasara ce gunki na ya yadda wani ya zama in ya tabi'una illa zan wa in hum illa yakhrusun kai ba komai su ce ba face kidan ƙarya da ƙarya kawai ƙaryace ƙaryace ne cikin bautan gumaka babu wani haƙiƙa babu wani yaƙini babu gaskiya zato ne da ƙarerayi kawai shine kawai Allah kiyaye now
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون shi yasa wani yana bautan gumaka ya aje gunkin nasa da daddare sai dila su zo su hau kan gunkin suna tsalle-tsallen su suna wasa abincin da ya aje gunkin su ci kawai har ma su yi fitsari a kai to ranar da ya ga kai har dila su yi fitsari kuma shi yana zuwa ya bauta masa shi ne ke cewa ilahun ya bulu sa'alabanu bi ra'sihi laqad zalla man balat alaihi sa'alibu suna yin fitsari akan da ranar sai da suka hau tsololuwan kansa suka yi masa fitsari da ya zo ya gani ya kai ilahun ya bulu sa'alabanu bi ra'si wai abun bauta a ce wai dila har su yi masa fitsari a kai ya ce kai laƙadi zalla man balat alaihi salimu kai ya kaskanta ya kai makura wajen kaskanci inda wai har dila za ta hau kan abu ta yi masa fitsari kai kaskanci ya kai nan daga nan sai so ma shiga sai ta yin sa haka bautan gumaka yake da bautan wani Allah da duk wani wanda ake jin koma bayan Allah ne za a bauta masa sai rinka barazana yana bada tsoro amma da za ka tsaya ka masa barazana kai ma sai ku so ma tsoron juna Allah ne kawai ake tsoronsa da gaske kuma tsoron na gaskiya ne in ya kama da gaske ya kama Allah kenan amma duk wani abu kuma bayan Allah wannan zai dodorido ne kawai Allah subhanahu wataala ya ce huwa allazi ja'ala lakumul layla Allah fa shine wanda ya sanya muku dare litaskunu fihi don ku nitsu a cikin dare kowa yayi gajaliyan harkarsa gaba daya in magariba ta yi kowa sai kama hanyar gida in dare ta anjima an yi sallar isha kawai sai kaga kowa yayi bacci Allah shi ya sanya muku dare da a ce rana ne tsaka wani baya bacci rana rana tsaka an jima kaɗan ma rana tsaka aka duba karfe shida ne amma dai ga rana nan a sama karfe bakwai ma haka ga rana nan a sama ba dare kenan yau ba hutu ba za ka iya komawa gida ba ga rana a sama ga mutane suna ta kasuwanci aka yi zarce haka a dole a soma kokonto kuma can sai ga ana fita a guje ko a koma masallatai a ce ya Allah imana dare to tun ba mu roƙa ba Allah shine wanda huwa allazi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi Allah shine wanda ya sanya muku dare don ku nitsu a cikin sa duk harkan da ake in dare ta ce kai an kulle shago an koma gida sai gobe kuma da safe insha Allah ba don Allah ya muku wannan ba ai da kun sha wahala wan nahara mubsiran Allah ya sanya muku ini kuma ya zama mubsiran kowa yana ganin kowa ba bukatan kunna wuta ba bukatan komai in gari ya waye kawai sai tafiya ba wanda ya muku wannan sai Allah Allah ta inna fi zalika lalle cikin haka la'ayatin akwai ayoyi dewa ka zuba ka yi tunani cikin faruwan dare ka yi tunani cikin faruwan safiya da faruwan ini da faruwan rana ka yi tunani cikin wannan inna fi zalika lalle cikin haka la'ayatin wallahi akwai ayoyi masu yawa liqaumi yasma'un ga mutane masu jin karatun da Allah ya saukar kuma suke fahimtar karatun kuma suke aiki da shi Allah ka samu zama masu karatu masu fahimtar karatu na'am
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون Allah subhanahu wata'ala ce qalu takhadha Allahu walada sun ce Allah ya riki da suka ce annabi Isa dan Allah ne wannan magana ta yi muni Allah ce takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'aw lir-rahmani walada wama yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal-ardi illa ati ar-rahmanu 'abda illa ati ar-rahmani 'abda لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا Allah ta kai sama ta kusa ta rurushe ƙasa ta kusa ta tsatsage duwatsu sun kusa su nike saboda me saboda mutane suna cewa Allah ya riƙi da ya za a ce Allah ya riƙi da saboda me Allah bai da bukatan da qul huwallahu ahad lokacin da wasu suka zo dalilin saukar da qul huwallahu ahad kenan suka ce ya rasulallah ya kai muhammad saboda sun karanta a yahudanci da nasaranci sun karanta cewa abinda suke tunani su suna da aƙidan cewa allah ya rikida amma a cikin linjila a cikin al'injil an tabbatar annabi isa bawan allah ne ba dan allah ba ne a cikin attaura haka allah bayi da bukatan da dan adam shi ke bukatan da allah mai zai dada shi ne suka zo suna so su gane wai akwai yaya tauhidin annabi sallallahu alaihi wasallam menene matsayin musulunci menene matsayin addinin da Allah ya aiko shi da shi me alqur'ani yace sai suka ce siblana rabbak suka ce sifanta mana ubangijinka sai ce sai Allah ya saukar da qul huwallahu Allah ya ce qul ka gaya musu sifar Allah huwallahu ahad shine Allah kwaya daya huwallahu ahad huwallahu ahad Allahu samad shi ne Allah wanda kowa yake nufansa shi ba nufan kowa lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ko ba haifansa aka yi ba haka yake Allah subhanahu wata'ala bai bukatan da wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai babu wani abu wanda za a ce yayi kama da Allah ko tamka ga Allah ko wani abu kai sunan Allah ma babu wanda yake da suna irin na Allah kafin Allah subhanahu wataala hal ta'lamu lahu samiya baka taba jin wani mai suna sunansa Allah a'a wane mutum shi yasa Allah subhanahu wataala Allah shi kadai yake bai riki da ba annabi Isa alaihi salam bai ce a rike shi da ba shi yasa ranar tashin alkiyama annabi Isa da wasu suka rike shi cewa shi dan Allah ne sai an tsaya gaban Allah Allah zai tambaye shi wa qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah ya lokacin da Allah zai ce ya kai Isa dan Maryam shin kai ne kace wa mutane ku rike ni ni da mabi abuna ni da mahaifiyata ababen bauta kuma bayan Allah qala subhanak subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi Allah subhanahu wata'ala zai tambayi annabi Isa tambaya cikin fishi kai ne kace wa mutane su rike ka kai da mahaifiyarka ababen bauta kuma bayan Allah farkon abu da annabi Isa zai ce wasu malamai suka ce annabi Isa sai ya fadi ba mutuwa ne kawai amma sai ya fadi su mamme in ya farko zai ce subhanak yana farfadowa zai ce subhanak tsarki ya tabbata gare ka haka mala'iku wa yawma yahshuruhum jami'an wa yawma yahshuruhum wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ثم ذات سبحانك لوغان الله ذات أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون waɗannan ku dama ku cewa ku kai su bauta muku suka zo suke bauta muku su ma mala'iku a lokacin hankalin zai tashi farko abin da za su faɗa subhanak tsarki ya tabbata gare ka ashe kenan an za su ce anta waliyuna min dunihi bal kanu ya'buduna al-jinn za su subhanak anta waliyuna min dunihi sarki ya tabbata gare ka ashe bautar wani Allah ba karamin hatsari bane ake sa wanda aka bautawa sannan kuma wanda yayi bautar don haka cewa da aka yi Allah ya riki da an yi zalunci an yi zalunci zalunci mai girma Allah ba ya bukatar rikanda duk abin da yake cikin sama da ƙasa zai zo wa Allah ne ranar tashin alkiyama a matsayin bawa amma ba a matsayin ɗa ba shi yasa annabi isa farkon maganarsa a duniya inni abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati bai ta bi walidayya ba don shi walida kawai yake da shi mahaifiya kadai yake da shi Allah da ya halicci annabi Adam ba uwa ba uba don kawai ya halicci annabi Isa daga uwa ba uba shikenan sai zama abun abun bauta sai zama abun bauta Allah subhanahu wata'ala ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam a wani qul faman yamliku min allahi shay'an in arada an yuhlika al masih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a a can gaba yace laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa wama min ilahin illa ilahu wahid inna allaha salisu salasa allah allah annabi isa Allah maryam Allah wanda ya faɗi wannan Allah Allah annabi isa ɗan maryam shi ma Allah ya zama Allah ɗan Allah ha laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa me yasa mutane za su ce Allah ya riki da Allah bai bukatan da ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira Allah ya ɗaukaka ya wuce ya zarce abinda suke faɗa ɗaukaka wanda ta wuce duk inda ake tsammani qalu takhadha Allahu walada sun ce Allah ya riki da subhana Allah ya tsarkaka ya wuce nan bai bukata huwal gani Allah shine mawadaci antumul fuqara'u ila Allah ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah wallahu huwal ganiyul hamid Allah shine ambuwai abin mawadaci alhamid godadde don haka subhanahu Allah ya tsarkaka tsarki ya tabbata ga Allah huwal ganiyu Allah shine mawadaci bai bukatar rikanda lahu ma fis samawati wa ma fil ardh duk abin da yake cikin sama da ƙasa gaba ɗaya na Allah ne yaushe za a ce kuma ya rikida akan me koma baya kenan Allah baya rikan da bai bukatan da dan adam shine wanda yake addu'a ma Allah ya bashi da in aka tibanta Allah da rikan da an daidaita da halittunsa kenan me da zai masa sama da ƙasa da abin da yake cikin su gaba ɗaya nasa ne annabi isa bawansa ne shi ya halicce shi Allah subhanahu wataala baya bukatar da dukkan abin da ake bauta kuma bayan Allah wannan shirka ne don haka Allah subhanahu wataala in inda kun min sultanin bihaza shin a gare ku akwai wani hujja dalili ne wanda yake tabbatar muku cewa eh Allah ya rikida akwai dalili akan haka a taquluna ala Allahi ma la ta'lamun to tunda ba dalili a taquluna ala Allahi ma la ta'lamun yanzu kwarinka abunan kwarinka fadan abun da baku sani ba kuna jinginawa ga Allah bai dace ba ku faɗi ga abun da baku sani ba ku jingina shi ga Allah bai dace ba ko kadan na'am
قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون
Allah subhanahu wata'ala ta kul innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun ka gaya musu innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba lalle waɗanda suke kiran ƙarya su jingina ga Allah subhanahu wata'ala la yuflihun ba za su rabauta ba duk wanda ya kiri ƙarya ya jingina ga Allah bai rabauta har abada mata'un fid dunya kawai jin daɗi ne dan kalilan a rayuwar duniya dan rayuwar duniya kaman wulgawa ne thumma ilaina marji'uhum Allah ta sannan makomar su gaba ɗaya zuwa gare mu ne za a dawo da su thumma nuziquhum al'azaba shadida Allah ta sannan zamu ɗanɗana musu azaba mai tsanani bima kanu yakfurun saboda kafircewa Allah da suka kasance suna yi dalilin kafircewan su Allah ta zamu ɗanɗana musu azaba mai tsanani haka bai dace ba duk abin da mutum zai faɗa ya faɗi gaskiya ya tabbata bai ƙiri ƙarya ya jingina ga Allah ba yanzu ko irin maganganun da ake yi tambayoyi da aka yi a turo jiya a turo yau a ce a an ce tahajjud bidiya an ce kaza a wannan kuskure ne in ma akwai wani abu da kurakure da ake kawai da sai mutum yayi bayanin gyara akwai abu kaza da abu kaza da abu kaza a cikin tahajjud wani abu kuskure ne mutane su daina shikenan amma in aka ce tahajjud kala kaza bidiya ko da ka ce kala kaza a taron jama'a ba kowa bane zai iya idiraki saboda haka abubuwa duk kullum musulmai sai an yi nisa ana tafiya sai a kirkiro wani abu a mai da mutane baya bai dace ba bai dace ba a daina sai an yi gaba kai kawai mutum ya zo ko yana son ya ɗaukaka ko yana son a ce shi ne ya faɗi kaza ko yana son a ce shi ne kaza a daina wannan addini musulunci ba nan take ba annabawan Allah ba haka suka yi ba a kira mut annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana da kafirai yake cewa wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin ko mu ko ku kafirai fa shi kuma annabi fa sallallahu alaihi wasallam fiye yin halitta gaba daya yace ko mu ko ku ɗaya dai yana cikin bata ɗaya kuma yana kan shiriya ɗaya dai yana kan shiriya ɗaya yana cikin bata bayyananiya ko mu ko ku da Allah ko ma kace aka tambaya wanda ba shi da hankali da annabi sallallahu alaihi wasallam da kafirai waye a cikin bata waye a cikin waye akan gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam amma don me don ya lallaba su su zo su saurari magana su fahimci gaskiya yace wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin ya kamata mu gane gaskiya in za a yi wa mutane magana a gaya musu da usulubin da ya dace a gane me suke yi a gane me kuskure a faɗi iya kuskuren mutane su gyara ba za a daina in mutane suna kan kuskure a kyale su ba a'a sai yi gyara akwai abu kaza da abu kaza da abu kaza kurakurai ne mutane su gyara su daina wannan zai zama maimakon neman yardar Allah sai a samu fishin Allah shikenan amma kai tsaye kawai aka dunkulo magana aka je hota cikin sai kowa ya tsaya yanzu kila ba nan kadai aka rinka turo irin wannan tambayoyin ba a tura ta a tura ta kaga an tsaye da mu an yi gaba an zo an tsaya a baya in mu kawai ba musamman an yi magana ba in mun yi magana sai a dauka cewa wai raddi muke akan kaza akan kaza hau magana gaskiya kawai kwa ɗaya ce ko a ina magana gaskiya kwa ɗaya ce ko wanda duk zai faɗi gaskiya ko yana nan ko baya nan in an yi ta zaka ji an abun nan saboda haka Allah ya samu dace ya shi yasa malaman usulul da'awa suke cewa min min sifati da'iya mura'ati ahwalil mad'uin yana daga cikin sifar mai da'awa sifar mai wa'azi ya fahimci yaya halin wa'inda yake wa'azi yake maganganun da za a yi anan daban ne da in ana wasu maganganu a wani guri yanzu ko tafsiri ne sigar magana yana da bambanci yadda yadda za mu yi ta anan in ka ji wani tafsirin a wani guri daban ne sigar maganan daban ne yadda ake faɗan magana saboda masail din wa'inda suke zaune a can daban ne wa'inda suke zaune a nan daban ne in ka je wani guri kuma in mata ne zalla sigar magana da abin da ake gaya musu kuma daban ne to wa'innan daban yanzu in taron yara aka tara gidan aljanna kawai sai dai mu yi ta maganar chocolate a gidan aljanna da milkos a gidan aljanna in ba milkos bai na ruwansu ka tara yara ƙanana 'yan shekara goma yayyo ƙasa da 'yan shekara takwas da 'yan shekara bakwai ka ce musu gidan aljanna akwai mata hurun in wanda za su goye su ko wanda za su yi mai ba ruwansu da wannan amma kaga wannan taron in ka ce gidan aljanna akwai mata hurun in sai ka ji Allahu akbar kaga wani yana yabi bai sa mun da ake ciki ba to Allah ya sa mu dace a yi a hankali dukan mu mu nemi dace a gurin Allah subhanahu wataala now
واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون
Allah subhanahu wataala ce watlu alaihim naba'a nuhin karanta musu labarin annabi nuhu alaihi salam Allah ya aiko annabi nuhu shine farkon wanda Allah ya aiko ya sha wahala a duniya shekara 950 yana wa'azi shekara 950 zalla na wa'azi a lokacinsa za ka samu a shekara wanda ya- mutum dan shekara 500 matasa kenan yan shekara 400 dan shekara 250 kan masu taso sun dan taso kenan ka duba duniya ta tafi duniya ta tafi wallahi amma yanzu mutum aka ba shi shekara ɗari koya aka yi za ka ga kawai duniya ta ishe shi shekara ɗari da ashirin a ce ga shekara ɗari da ashirin mutum ai sai an nuna shi sai ka ji ana labarinsa amma da can shekara ɗari biyu da hamsin kai ana iya yin mutum yana mulki a namarud shekara ɗari hudu yana, yana, yana, yana mulki shekara ɗari hudu yana mulki da ya yi ɗagawa ya yi ɗagawa ƙarshen mulkinsa sai Allah ya tura masa sauro ya shiga hancinsa da ya nuna shi ma yana ji da kansa mulki jiyan mulki ta hura shi ya sake Allah subhanahu wataala sai Allah ya jefa masa sauro ƙwaya ɗaya Allah bai ɗauransa ba bai kashe shi ba bai sauke shi a mulkin ba yana kan mulkin amma sauro yana gaba ɗaya in ya zo ya zauna sai ya tashi ya yi tsalle ya diro ya faɗi ya buga kansa da dutse ya buga kansa da dutse Allah ya ƙi fasa kayi sai dai shekara ɗari sauron yana cikin hancinsa ana tsabar azabtar da shi da sauro kawai ya daina tunanin ma shi mai mulki ne ya duniya ta ishe shi so yake kawai ya mutu amma ina to saboda haka Allah subhanahu wataala in ya kyale mutane kawai ya kyale su ne mu kan yanzu mutanen ƙarshen duniya ne annabi nuhu alaihi salam Allah ta karanta musu watlu alaihim naba nuhu karanta musu labarin annabi nuhu alaihi salam iz qala liqaumihi yayin da yake cewa mutane sa ya qaumi ya ku mutane in kana kabura alaikum maqami wa tazkiri bi ayati llah in har maqami zama da ni yayi muku kunci kuna ga kawai ya ishe ku wa tazkiri bi ayatillah da yawan wa'azi da nake muku cewa ku zo ku bautawa Allah in wannan ya ishe ku in kun ga ya dame ku so da haka kawai ake kamo annabi Nuhu alaihi salam a masa duka sai ya suma a jefar da shi ya farfado yana farfadowa sai tashi ya kama wa'azi yana kiran mutane ku zo fa ku bi Allah fa ku zo ku bi Allah fa ku daina bautan gumaka ku daina yin abin da ba daidai ba Allah subhanahu wataala ce ka gaya musu a karanta musu labarin annabi Nuhu alaihi salam lokacin da ya gaya wa mutanensa in kana kabura alaikum maqami in zama da ni ya ishe ku ne ya kai makura kun gaji kun shiga kunci wa tazkiri bi ayatillah da yawan tiratar da ku ayoyin Allah da nake yi to ni dai fa alallahi tawakkaltu ni na dogara ga Allah subhanahu wataala shi kadai ku kuma fa ajmi'u amrakum ku taro duk al'amuranku wa shuraka'akum da duk ababen da kuke bautawa koma bayan Allah ku taro su ثم لا يكن أمركم عليكم همة sannan kar wani abu na rudani ko cakuɗe ya haɗu a cikin al'amarinku ku haɗa shi ku bi shi siryan dalla dalla ku haɗo waɗannan wannan su ne kuke haɗawa da Allah wajen bauta sannan da duk wani al'amarinku kar ku yi gauraye a ciki ku zo sun maƙazo ilayya in kun ga dama ku zo ku gama da ni a ce yau ba ni in wa'azin da nake ya ishe ku zama da ni ya ishe ku in kuna da iko ku zo ku gama da ni a ce yau babu nuhu an ƙare shi gaba ɗaya in kuna da iko ku ɗaura rayuwata kuma kar a yi wani rudani a wani rufa rufa a rufa ido a wane ku yi ku zo filla filla ku gama da ni in kuna da iko wannan annabawan Allah kenan masu yaqini da Allah mutane kalilan ne suka yi imani da shi kowa adawa yake da shi kowa gaba yake da shi amma yace musu bismillah ku zo ku gama da ni ku taro dukkan abun da kuke hadawa da Allah wajen bauta ku taro su ku zo da duk abun da za ku iya hadowa na makirci da waye da waye da waye sun maqabu ilayya ku zo ku gama da ni inda kun gaji da ni bismillah ku gama da ni wala tunzirun wala tunzirun kar ku saurara ko kadan kar ku saurara mu a gama da ni ya zama ba ni ku huta amma ina ba su iya ba dole suka bar shi shekara 950 yana musu wa'azi saboda haka in Allah subhanahu wataala ya tsara abu haka zai yi kowa da ajalinsa kowa da lokacinsa walan yu'akhkhira Allah nafsan idza jaa ajalu na'am
فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين Allah subhanahu wata'ala ya ce ka gaya musu annabi Nuhu ya ci gaba da gaya wa mutanensa fa in tawallaitum in kuka juya baya fa ma sa'altukum min ajr dama ban tambaye ku komai na lada ba duk wanda zai yi wa'azi ya sanya Allah a zuciyarsa musamman ɗalibai ana gamawa za a koma wata rana wani za a ce shine limami a unguwarsu ko a garinsu ko shine mai wa'azi a unguwarsu ko shine a garinsu ko menene ka sa Allah da zaran wannan abun ya zo maka nemi taimakon Allah kuma kar ka yi wasa da aikinka kuma kar ka rena sana'arka ka ci gaba da sana'arka gwargwado abin da Allah ya baka dama in aikin gwamnati kake rike shi kawai salarin ka in ya zo ka yi amfani da shi daidai yadda ya zo ka roƙi Allah ya masa albarka kuma kar ka yi gaggawa kar ka yi haɗama ka tara wa kanka bashi ka zo ka ce za ka ce ƙala Allahu ƙala rasuluhu a rinka biyan bashi a rinka biya wa mutane bashinsu a za ka kasa mutane za ka yi suna cewa kai ni fa malam wane fa ni in yazo ku ce ba nan kuma gaskiya in yazo kar ku bashi kaya saboda mai kai hada ba bai dace ba kar ka dauka wai ilimi da Allah ya baka da da'awa na kiran mutane zuwa ga addinin Allah wai wannan wani dalili ne na aima kaza sai dai mutane kawai in suka ga fifiko suka girmama ka suka ba wani abu na mutuntawa wani abu na karramawa wannan ya rage nasu ta'addab inda kalta ala unasin وكن منهم بمنزلة الأذل فإن رفعوك كان الفضل منهم وإن وضعوك قل هذا محل duk da za ka yi mu'amala da mutane ka tsaya tsayin daka kawai in ka tsaya da mutane ka tsaya a inda ya dace ka tsaya kana shigowa zauna inda ka shigo ka zauna can ne aka tanada zauna kawai inda ka samu ina ne ya dace zauna inda ya dace fa in rafa'uka kana al-fadlu minhu in suka dago ka suka ce a akramaka Allah kaza kaza kaza kaza suka yi maka kaza suka yi maka kaza kana al-fadlu minhu to shikenan an samu falala daga gurin su kai dai baka tambaya ba in kuma ka zauna inda ka zauna kar kai ta muzurai wasu kirani sun kai ni kan kujera ba wasu kirani sun yi kaza a wa in wada'uka suka kyale ka inda ka zauna qul hadha mahalli kace dama nan ne gurina ba ruwanka dama nan ka zauna kuma nan ne gurinka in Allah yana son daga ka shi zai daga ka in Allah ya daga ka wallahi kowa sai ya hango ka in Allah ya daga ka kowa sai ya hango ka da maza da mata da yara da ƙanana da dattijai da kowa kuma kowa sai ya faɗi alheri a kanka sai wa'inda suke da miyagun zuciya su ne za su ya rage nasu su kuma doka ka nemi ɗaukaka a gurin Allah kar ka nemi kwaɗayi a gurin mutane kar ka tsaya kana jira a a yi mun kaza ya kamata a bani gida a gina mun gida a siya mun mashin a siya mun mota duk wannan na Allah ne in Allah ya ga dama sai ya sa zuciyar wani ta ji kawai shi sha'awansa gashi da tarin kuɗi sai ji kawai kai yake so ya saya wa mota sai ya saya sai ya kawo ba shi kana fa lillahi alhamdu ka gode wa Allah annabawan Allah duk gaba ɗayan su duka annabawan Allah tun daga annabi Nuhu alaihi salam har ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin babu wanda ya je gurin mutanen sai ta yana son su yi masa kaza babu sai dai yana son su zo su yi wa Allah kaza su yi kaza don samu lada a gurin Allah amma babu wanda yake jiran a yi masa kaza annabawa sun yi kasuwanci annabawa sun yi kiwo annabawa sun yi noma annabawa sun yi sana'a annabi annabi annabi Dawud alaihi salam wa allamnahu san'ata labusin lakum litusinakum min ba'sikum Allah ya koya masa ya yi ɗinki bai hana shi da awa ba ka yi ɗinki kai tela ne ka yi ɗinki kai kaza ka yi limanci ka yi ɗinki kai kaza ka yi wa'azi ka yi ɗinki kai kaza ba wannan ka je gonarka ka yi noma ba ruwanka da wannan in kai ma'aikacin gwamnati ne je ka ofishin ka kai aiki salarin ka ya zo ba wanda ya san ta ina kake ci ta ina kake ja wani wancan malami ya nake gani yana ɗinka sabuwar riga ne an ce ma to ka je ka hana mai ɗinka masa ka je ka ce kar a ɗinka masa wanda duk yake dinka wa sabuwar riga daga yau ya daina mun yi shaida ma a ji a media in ga ma riga a hannun mutane take a hannun Allah ne yawa duk yadin da kake so gezina ne galila ce waye ne duk a hannun Allah su in Allah yana so kasa za ka sa in baya so kasa kuma ba kaskanci bane in baka sa su ma baka kaskanta ba in ka sa su kuma ba shine iyaka ba daga Allah ne duka so da kar kar ka tsaya kana jira ga abun da annabawa suke faɗa fa ma sa'altukum min ajli ban tambaye ku wani abu ba balle ku mun gori kawai ka yi abu domin Allah ka nemi lada a gurin Allah rike sana'arka rike aikinka ka roki Allah ya masa albarka shi kenan ka gama kai ma ka nemi ka taimaki mutane annabi sallallahu alaihi wasallam wan lokacin da yake da'awa farko farko farko yace wanda duk ya rasu da bashi a kansa ya zo in biya iyalansa su zo duk wanda ya rasu a cikin sahabbai in ya rasu ya bar bashi a zo ni zan biya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kai ka zo kana cewa a saya mun tayin mota in ba ka ba zan daina wazi ka daina wazi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya rasu ana bin sa bashi a zo guri na ni zan biya wanda ya rasu ya bar dukiya dukiyar na ƴaƴansa ne magada bai ce dukiyar a kawo mun ba yaushe zaka tsaya kana jira wanda yake da wancan mukamin ba shi yayi wancan ka taya shi addu'a wanda yake da wancan kuɗin taya shi addu'a yayi aikin alheri iya abun da yake kenan amma in yace za yi aikin addini ko kuma haka kawai sai ya ɗauko wani kyauta ya zo ya baka sai ka gode wa Allah sai ka gode wa Allah amma baka roƙonsa akan aikin Allah shi ma je yi nasa kai ma ka je ka yi naka duk a haɗu a taimaki addinin Allah kawai abin da ake so kenan don haka annabawan Allah abin da suke kenan don haka fa in tawallaitum in kun juya baya kun ce ba za ku yi ba fa ma sa'altukum min ajr duk annabawan Allah wa ma as'alukum alaihi min ajr wa ma as'alukum alaihi min ajr karanta suratul shu'ara karanta suratul hud ka gani wa ma as'alukum alaihi min ajr kowane annabi daga cikin annabawan Allah in yazo abin da yake gaya mutane suke nan babban karfin mai da'awa shine ka tsaya baka tambayar mutane komai fa ma sa'altukum alaihi min ajr abin da nake kiran ku kawai zuwa gare shi ku bautawa Allah in kun ji wannan ya rage naku ba za ku rage min komai ba ce fa ne ba zai canja ba kuma na gode wa Allah akan abin da nake shikenan amma ka tsaya kana jira a za a yi kaza a a yi mun kaza a ba dinka masa kaza ba ba kai masa kaza ba ba takalmi a saya masa waye ka je ka saya in baka da hali ka yawo da silifas in baka da hali ka yawo da kafa ba dole bane sai ka shiga mota in ka ka shiga mota ni'ima ce daga Allah ba za ka tsaya kana jiran mutane su saya ma mota su yi me in kana da hali kowa kar ya san ma meye sirrinka kar mutum ya san meye sirrinka ka tsaya kawai tsakaninka da Allah gayawa Allah da daddare ka ga abun mamaki gayawa Allah da rana ka ga abun mamaki gayawa Allah da la'asar ka ga abun mamaki Allah rayuwarsa a hannunka take duk wani mai kuɗi ko duk shi ya fi kowa kuɗi a duniya Allah ne ya bashi kai kuma da kafi kowa talauci Allah ya san da kai bai manta ka ba don haka annabawan Allah abin da suke faɗi kenan don haka suke da izza suke da gadara suke da jin daɗi suke da kwanciyar hankali ba sa roƙon kowa balle a ce ba za a yi ce bane ba in baka daina wa'azin nan ba Allah ba za a yi ce bane ba to shikenan sai hankalin ka ya tashi in da ka ce ba za a yi ce bane ba kan hankalin ka zai tashi to in kai kake yi da ikon Allah Allah ne yake baka in akwai a sayi nama in babu a sha lami a gidanka ba wanda ya sani a sha miyan kaza inda wake a sa in babu ba wanda ya sani rigarka in kana da hali ka dinka sabuwa in babu ba wanda ya sani iyalanka ka gaya musu banda faɗan sirrinka a waje babban abun da mai wa'azi ya kamata ya sanar da iyalansa banda faɗan sirrinka a waje in mace ta kiyaye ma sirri wannan ita ce mata banda faɗan sirrinka a waje ko gidansu ka su san me ake ciki ko gidansu ko gidanku ban yadda ki je in ba abinci ki faɗa ba gaya wa iyalanka wannan tarbiyyantar da su akan wannan ya abin da kuka samu ku ci abin da ba ku samu ba Allah ne saboda haka haka annabawan Allah suka rayu fa ma sa'altukum min ajr in ajriya illa ala Allah lada na kawai nake nema a gurin Allah ba a gurin ku ba mutum yayi sai baka lada in mutane ne za su baka lada ka tsaya kana kana wani abu ina wani ma da za ka yi masa abun kirki kaga kawai ya butulu bai ma san me yake yi ba shine za ka nemi lada a gurinsa ba sai ka wahala ba saboda haka annabawan Allah ba sa neman lada a gurin kowa balle mutanen yau wai ka nemi lada a gurinsa wasu ma sun rena ɗaliban ilimi su sun ɗauka ɗaliban ilimi kawai shine alaƙanka da su wai wai abu nan a dan kawo ni siga kwano biyu in abu ne ba za a sake kawo siga ba sai baɗi sai baɗi a sake baka kwano biyu habba da haka ne ina malaman za su rayu Allah subhanahu wataala annabawan Allah ba sa ba sa sake suna duk irin sana'ar da Allah ya hore musu yin ta suke suna neman albarka a gurin Allah ɗaliban ilimi duk sana'ar da Allah ya hore muku ku rike ta daga sai ku nemi albarka a gurin Allah kar ku yi wasa da addu'a addu'a wallahi abun da yake nesa Allah zai kawo muku shi kusa abun da yafi karfinka Allah zai baka shi cikin sauki wallahi kana kwance a daki kuɗi za su zo da kafa su da ikon Allah sai dai mai kawo su ya rako su Allah ya samu dace Allah subhanahu wataala ce wa umirtu an akuna minal muslimin annabi nuhu yace yake gaya wa mutanensa wa umirtu an umarce ni ne kawai an akuna minal muslimina in zama daga cikin musulmai masu mika wuya ga Allah na'am fakazzabu
فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين duk bayanin da yake musu nan da duk rashin tambayansu komai na hannunsu da yayi Allah ce fakazzabu sai suka karyata shi Allah ce fanajjainahu sai muka tsayar da shi lokacin da halakarwa ya zo Allah ya zubo da ruwa daga sama ya fito da ruwa daga ƙasa duk inda ruwa yake Allah ya ce ya fito sai da duniya gaba ɗaya ta malale wasu malamai suna cewa Ka'aba ne kawai ruwa bai haɗiye ta ba inda take ruwa bai malale gurin ba in ruwan ya zo kawai sai kewaye inda take lokacin ba a gina Ka'aba ma ta yi tsayi haka ba in ruwa ya zo kawai inda tushen Ka'aba yake sai kewaye sai ya wuce Alhafiz Ibn Kathir ya ambaci wannan saboda haka gurin ruwa gaba ɗaya mala na duniya ba inda mutum zai taka ya tsira ko ina ruwa ne sai wanda ya shiga jirgin da annabi nuhu ya sassaka shine kawai zai tsira muminai kadai su ne suka tsira sai dabbobin da Allah ya ɗebe su tare da su Allah ta fakazzabu suka karyata shi fa najjaynahu muka tsayar da shi wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi fil fulki cikin kwale-kwale cikin jirgin ruwa Allah ta waja'alnahum khala'if muka sanya suka zama su ne mamaya bayan Allah ya malale ya halakar da kafirai ya nitsar da su cikin ruwa sai ruwan ya sai ko sai wannan jirgin ruwa ya je tsaya akan dutse dutse ya fito fili ruwa ya ta ja da baya ya ta ja da baya ya ta ja da baya shikenan kawai ruwa ya kare sama ta daina zubo da ruwa ƙasa ta daina fidda ruwa ko ina ruwa ya kame aka yi koguna aka yi abuna tafki tafki da sauransu sai ga dandali ya fito sannan sai waɗannan suka sauko daga jirgi suka ci gaba da da harka kuma suka ci gaba da hayayyafa muka sanya su khala'ifa suka zama su ne mamaya wa aghraqna allazina kazzabu bi ayatina Allah ta muka nitsar da waɗanda suka karyata ayoyin mu Allah ta fanzur kaifa kana aqibatul munzari kai dubi ya kai mai hankali ya mu a yanzu mu dubi kaifa kana aqibatul munzari ya ya karshen wa'inda aka yi musu gargadi da basu bi abun da Allah ya ce ayi ba da basu bi manzon su ba annabi nuhu ya ya karshen su ya kare halakarwa to mu ko mai da hankali mu dubi ɗaliban ilimi ku tsaya tsayin daka kar mutum ya zama mara zuciya kar mutum ya saurari abu a gurin wani a'a ka yi ƙoƙarin kai ka bayar kar ka yi ƙoƙarin wai kana jira a baka har kana wasu dabarbaru bari in je da yamma yake dawowa kai da yamma in ya dawo ran sabace ne bari tukunna sai da daddare kai menene kai da daddare kuma yakan shiga gida da wuri kai sai da sassafe kai da sassafe kuma shi ma ba za a ga malam baka san lokutan ganawa da Allah ba kana sanin go lokutan ganawa da wani wai wanda zaka nemi kuɗi a gurinsa wai har ka karanta wai wani yana bada in kun ga ya zo daga abuja ku yi min waya wai yan anguwan sai ba su kuɗin sa recharge card wai in ya shigo duran da ya shigo in dai kun ga ya shigo ku yi min waya wai shi yana tudun shi yana gombe ta arewa can ƙarshe ga wani wanda zai shigo kuma yana ta can kudu ko yana ta can gefe sai ba da kuɗin recharge card da kun ga ya zo ku min waya ga sulusul akhir min al-layl ka je ka gaya wa Allah watakila wannan mutumin sai ya taso ya zo kofar gidanka in akwai wannan alaka in ko ba alaka dama me yasa kaje neman sa kai masa addu'a mana in shugaba ne in yana rike da wani shugabanci yi masa addu'a Allah ya sa ya dace Allah ya sa ya muku abun da zai zama alkhairi ga rayuwarku da addini ku ji kenan tsakaninka da shi kenan arziki kuma koya za ka yi ba za ka taba zama daidai da shi ba in Allah ya fifita shi akan ka mutane sun kasa ganewa Allah sa mu gane wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala za mu ci gaba in muna rayu lokaci na gaba ya ce ai wawa ne yana ce mun zo na mun tsara ba mu saba ba.
akwai neman addu'o'i da yawa sannan akwai lakta da ake yi wancan wasu mako wanda shek da kuma mutane ba da wasu mako da wata wanda aka kawo da su akan shaye-shaye da kuma matsaloli na boda kama wasu da su na fitar cewa ba da su kuma na su na su yi ma'ana da ta zuwa a cikin wannan abu hadarai da aka yi kawai da aka yi gidajen rediyo har na waje da kuma gidajen su Allah ya sa kamar da labari da cewa su kuma kasa ko wasu kuma karɓar su ji saboda haka su yi ma'ana su sa cewa na fita an mai da su waɗanda za su dinga aiki a kwas kamar yadda ya kamata saboda haka duk wata baya da za su shigo ko wani abu muna da ya shigo wanda ya shafi za su daƙi da shi a cikin sha'ana ina fata ana ta ala da su shi ne su waɗanda suke magana da suke ba su misali da adalci ya kamata a sanar da su da an ce ba su a kan mataki da kuma da zaɓi da yi mataki ya zo na rasa da tsara ya sa da ya da ta rasa akwai wannan ba da duk kuɗi ina da jirgi ba ta karewa ba a san na waye bane saboda haka wani ba ka ci dubu biyu yadda mutane da ya kawai shi yadda ba ka ce shi za a kawo nan wani biya ne sannan wani ba ka ci wani kuɗi saboda haka in Allah ya sa wani ya zuba da kuɗi sai zai bayar a ba shi kuma ba ba zai ci wasu ne sai a ce mai Allah ya kamar akwai wanda yake yana da mara lafiya tsawon zamani shi ne kada yana ba shi lafiya da ke neman aiki da barka da wanda yake da wata ba shi lafiya da wanda yake yana da matsaloli da yawa na harkokinsa da wanda yake an yi kintar babbansa kan hanyar wato da zuwa birnin gwai da ana buga waya na samun tafiya ba su da miliyan shida da kiyaye to yanzu kuma ba a jin labari saboda haka ana neman kuma da tafiya Allah ko shi ya ko da shi da ne neman aiki da ne neman albarka da duniya duniya da kada da kuma wanda yake yana fama da kuriya da mai fama da ciwon aljanu ko kuma aljanu da wanda yake neman aiki da wanda yake kuka da wanda za su hajji da su da kare da mai neman cin jarabawa da ba ta kare da kuma mai neman Allah ta Allah shi ne da guda biyu da kuma wanda yake na fama da ciwon ido da barka da ciwon ido da barka da lafiya da wanda yake na masa addu'a ya Allah zai san da yake yake nema aka bashi kuma a hannun ya iya da wata kasa da duk wani hanya su ka gudu biya kwano talatin da wani abu kafin a kai hima sanya ma ma ne wata addu'a Allah ta albarka ya shiga mai ya ya shiga shuka gudu biya ok ok kusan gudu talatin da wani abu masha Allah
har sau biyu sai ya Allah na kare da kuma da da neman jarabawa da yake da kuma da dogon da kada da wani su amma da suna suna fama da kasar da su suka tsare har guda biyu a ga an yi da suka yi mafi yawa a nan da suke su ko da suke amma ya yi da aiki a dace shi da suke da yan uwa suna da zuwa da zaka ba mu da abubuwa da ba su suna da zuwa da ba su lafiya sannan kuma suna neman taimako wanda Allah ya sa ya rubuta nan waya da anguwa anguwar wuro bokta arawa arewa da arawa ko da nan ban waya da zuwa su saboda haka suna neman taimakon addu'a da kuma taimakon kuɗi ba da Allah ya rubuta yana ganin wannan su da su ko
dukkan bayan Allah da suka turo suke bukatan bayan Allah su taya su da addu'o'i muna fatan waɗanda su mutanen nafdar da aka ba su daman za su tsaya muna fatan Allah ya ba su jajircewa da tsayawa su yi aikin fi sabilillah ba tare da cin hanci ko rashawa kuma ya ƙara ɓata lamari ba Allah sa su zama tsayayyu tsayin daka su kuma kula da amanar abin da aka ɗora musu muna fatan kuma Allah ya taimaka Allah ya sa shigowan ƙwayoyi ya zama ya taƙaita ko kuma ya zama an dakile shi gaba daya domin suna cutar da bayin Allah a yan ƙasa Allah subhanahu wataala ya kawar da shi a dukkan waɗanda suka turo akwai waɗanda suke marasa lafiya daban-daban Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya a wasu sun ce abu nan ga masu karaya Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya ga wanda suke fama da jinyan a daban-daban da aka ambata da jinyan aljanu ma duka an ambata Allah subhanahu wataala ya yaye musu Allah ya ba su lafiya kowa da irin abin da ya ambata da wanda yake neman a mata ta kwarai da wadda shi kuma eh, muna fata Allah ya bashi da wadda ya an bashi mata kuma ya yi himma da ah, noma da ya sa a gaba muna fata Allah ya sanya albarka a ciki Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu Allah ya hada mu cikin jannatul firdaus Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wanda ya mafarki ya ce ya ga yana dawafi Allah ya sa Allah ya tabbatar Allah ya sa ya samu zuwa kuma yi dawafi din dukan mu gaba daya Allah subhanahu wataala ya gafarta mana zunuban mu Allah ya yafe mana kurakuran mu masu neman gida ko muhalli nasu da wanda suka fara ginawa Allah ya sanya albarka ya ba su ikon gamawa dukanmu gaba ɗaya kowa da irin buƙatar da yake da ita Allah ka biya mana buƙatunmu na alkhairi masu neman Allah shirye da zuriyansu Allah subhanahu wataala shirye da zuriyansu Allah shirye da namu gaba ɗaya Allah ya mana kariya da kariyarsa innahu ala kulli shay'in qadir Allah ya gafarta mana Allah ya sa abun da Allah yake raba a wannan wata mai albarka Allah ya sa muna daga cikin masu babban rabo a cikin sa Allah ya sa muna daga cikin waɗanda Allah ya yanta su daga wuta zuwa aljanna da mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyanmu da iyalanmu da ƴan uwanmu da kuma sauran musulmai baki daya Allah ya hada mu cikin jannatul firdaus yadda muke haduwa mu karanta alqur'ani anan gurgurdon abin da Allah ya bamu iko muna fatan Allah ya sa wannan abu karbabbe ne a gurin Allah Allah kuma ya hada mu cikin jannatul firdaus Allah kuma ya yafe mana kurakuranmu Allah subhanahu wataala ya saukar mana da albarka a gidajenmu saukar mana da albarka a wannan gari namu na Gombe da sauran garuruwan musulmai baki daya shugabanninmu a wannan gari Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa wajen ayyukan da zai zama alkhairi ga rayuwarmu duniya da lahira abin da zai zama alkhairi ga rayuwarmu da addininmu da sauran al'umma Allah taimake su a kansa abin da za su yi ba daidai ba Allah subhanahu wataala sa su gane kar su aikata ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك